أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين واعلموا رحمكم الله أن الدنيا ممر وإن الآخرة المقر وأن الله عز وجل أودعنا هذه الدار دار المشقة والبلاء والمحنة والفتنة اختبار لنا سبحانه قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد أي في نصب ومشقة وقال صلى الله عليه وسلم لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة فهذه الدنيا مهما اعترى أحدنا فيها السرور فكم مرة لحقه فيها من الشرور فإن الله سبحانه وتعالى خلقها على هذه الحال من النكد والمشقة والعسر والبلاء والابتلاء ويختبئ وراء ذلك جملة من الحكم الإلهية منها أن الله عز وجل جعلها كذلك فتنة لنا أنشكر أم نكفر قال الله تعالى ولنبلوكم بالشر والخير فتنة فيجري علينا ما يجري في هذه الدنيا فتنة من الله عز وجل وابتلاء لنا ومنها ملء القلوب بالفزع إلى الله سبحانه وتعالى في انتظار الفرج فإن العبد إذا مس بضر في هذه الدنيا وعلم أن في هذا العسر ابتلاء له انتظر فرجا من الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فمهما بلي أحدنا بضر أو اعتراه من عسر وشدة فإن الله عز وجل قد قارن ذلك العسر بيسر فيبقى العبد منتظرا فرج الله عز وجل وانتظار الفرج عبادة ومنها عباد الله ومنها عباد الله حمل النفوس على الإنابة إلى الله تعالى ودعائه قال الله تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه فإذا اعترى أحدنا فإذا اعترى أحدنا أحدنا شدة من الشدات فإنه يفزع إلى الله سبحانه عز وجل تائبا منيبا راجعا إليه محبة ورجاء وخوفا مكثرا من دعاء ربه سبحانه وتعالى فلأجل هذا وغيره كانت الدنيا على هذه الصورة من البلاء والشدة عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى واعلموا أن ما يجري على أحدنا في هذه الدنيا من الشدة والعسر والبلاء والمحنة هو مقارن لما جعلت عليه من كونها دار ابتلاء وفتنة وأن ذلك تحقق به حكم جليلة منها ما ذكرناه آنفا وإجماع الأمر هو سوق النفوس إلى الله سبحانه وتعالى بتعلقها به سبحانه وفرارها إليه قال الله تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وما من أحد خاف شيئا إلا فر منه وأما الله سبحانه وتعالى فإن العبد يفر إليه في تحصيل كمال عبوديته ومن جملة ذلك فرار أحدنا إلى ربه سبحانه وتعالى إذا اعترته شدة وبلاء وعسر وضيق فلا منجى ولا فلا منجى من الله إلا إليه ولا مفر منه إلا إليه سبحانه وتعالى عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن صائر أحفاده أجمعين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق باليقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم مرسلا إلى يوم الدين bayan ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku kasance tare da masu gaskiya wannan duniya da muke rayuwa a cikinta ya ku bayan Allah mu sani cewa ita wannan duniya wuri ne na wucewa ita ko lahira nan ne matabbata kuma lalle Allah madaukakin sarki ya ajiye mu a wannan duniya ce domin ya jarraba mu ya haɗa mu da wahala da bala'i da jarrabawa iri-iri don ya ga wane ne ne shi wannan jarrabawar da Allah madaukakin sarki ne masa in kana neman hutu ne ka sani cewa Allah bai haji kowa ne ya huta ba Allah yana cewa laqad khalaqal insana fi kabad hakika mun halicci dan adam a cikin wahala da wahala da gajiya da tsanani haka Allah ta'ala ya halicci dan adam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam أحاديث ابن ماجه يروي جنى سوى لم يبق من الدنيا إلا بلاء وشدة باب ولا أبد يرجع الدنيا النم سيدي بلائي دوكما مدني إذا كان وانا ذات أعرف منك كل ما أنا قبلي شيء قبلي هكذا جاء إسلام كل ما أنا قال سامن شيء قبلي أما أنا قال أما أوكا واتشمس يقول بلائي دمطلوني إلي دبل irin zaɓo waɗanda ba su a shekarun baya yau akwai har da ƙari goyi mu ma bayan mu mu wuce za a samu ƙari da ƙari da ƙari na abubuwa iri daban-daban waɗanda Allah maɗaukakin sarki ne kaɗai ya sani ashe dan adam yana rayuwa a wannan rayuwar ta duniya ne a matsayin gidan jarrabawa duk lokacin da wani abu na farin ciki ya sami mutum da kwanciyar hankali to ya tuna cewa so nawa ne wani bala'i da tsanani da rashin jin daɗi da jarrabawa da talauci da mutuwan dan uwa da abubuwa iri iri wanda ke samun bawa idan ka kirba za ka ga wanda ka fi shan wahala a cikinsa wanda ka fi samun tsanani a cikinsa wahala shi ya fi yawa fi yau da wanda ka ji daɗi shi yasa aljeri ta bari a cikin daɗi yana cewa lallai wannan duniya da muke ganin ta ku jama'a duniya ce mai karewa tana wucewa ne kamar yadda inuwarka take shuɗewa ko kamar yadda kake mafarki sannan mu duba yadda ake rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya bayyana cewa ita wannan duniyar kurkuku ce ta mumini amma aljanna ce ga kafiri don haka dan kafiri ya ji daɗi dan an ba jin daɗi da ci gaban ƙasa da ƙirƙirar technology wannan ba shi ke nuna wannan ƙauna ce Allah ta'ala yake masa ba ba wannan ke nuna cewa saboda muna cikin jarrabawa iri daban-daban na kuncin rayuwa na bakin talauci na zalunci shugabanni na abubuwa iri-iri wannan baya nuna cewa Allah yana jin mu Allah yana jarabtar wanda ya so da wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama menene yake hukunta wannan abin da zai nuna maka wannan kawai shi ne kai makomar ka kai mumini idan ka koma zuwa ga Allah zuwa ga ina za ka koma zuwa ga aljannar Allah zuwa ga samun yardar Allah zuwa ga samun alkhairai masu yawa waɗanda ba sa karewa shi ko kafiri da mai laifi ko da ya ji daɗi a wannan rayuwar ta duniya ina ne makomarsa ƙarshe ne zai koma ne gidan kunci da bala'i da azaba wacce ba ta da ƙarewa ba ta da iyaka idan adam dan adam ya duba wannan sai ga cewa to gwara ma ya haƙurƙurtar da kansa wajen ya bi Allah wajen ya Allah maɗaukakin sarki biyayya kamar yadda Allah ta'ala yake so sannan ku duba yadda malamai ke sifantawa shi kansa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana wannan wasface saboda kada kan bawa Allah mumin ya dauka cewa ai shi a duniya kawai fantamawa ne sai yana jin daɗi duk abin da aka ce maka gidan yari kake ai bukatan baka da yanci ko shi yasa addini ke cewa su jinta biha wa anta laha muhibbun yanzu kai an sa ka a gidan yari a duniya amma kuma kana ƙaunar gidan yarin fa kaifa tuhibbu ma fihi sujinta ta yaya kake ƙaunar abin da aka sa ka a gidan yari a cikin sa wa tut'imuka at-ta'ama wa an qarib tat'amu minka ma fiha ta'imta duniyar nan za ta ci da kai abinci abin sha mai daɗi ka gina jiki amma nan lokaci ɗan ƙanƙani za ta koma ta cinye duk abin da ta ba ka ci kamar yin mala ali na miji ke faɗa ko yawwa ta faɗaɗo ta yi menene ga shi dai har zuwa ƙarshen waƙar mahallin shahid din nan ka ci ka sha ka yi ce ba kamar ce tsutsa ta sharba a shekara duk jinin jiki da za ka yi in ya mutu babu tsoron Allah ya ciki ka gina da sabon Allah ka gina da cin riba ka gina da hakinci ka gina da cin haramun wannan kana gina wa kanka gidan mutane shi yasa wanda ga cikin malamai ke cewa annabtu tabki ala dunya wa qad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha rai tana kuka game da abin da ya shafi rayuwar duniya alhali tana sanar cewa abin da ya fi alheri a gare ta shine barin abin da ke cikin wannan rayuwar duniya manzo Allah ya ce la dawa lil mawti wal miwan ay cewa la dawa lil mar'i ba'da al mawt yakunha illa allati kana qabla al mawt yubniha dan adam bai da wani gidan da zai koma ya kwanta a ciki bayan mutuwarsa sai wanda ya gina kafin ya mutu ashe duk kyawawan ayyukan nan da kake kana gina wa kuka gidan jin daɗi ne ayyukan da kake aikatawa munana ka yi shaye-shayen ƙwayoyi ka je ka cuci wani ka zalunci wani ka zambaci wani kai abubuwa iri daban-daban wannan abin da kake yi sharrinsa kuma zai koma zuwa gare ka har ila yau wanda wannan yake nuna mana cewa jama'a dole ne mu yi yanayi wanda za mu bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala dan mu samu kyakkyawan makoma idan mun koma a ranar kiyama dan haka a cikin alqur'ani mai girma yana mana bayani dangane da irin jarrabawa da ya mana iri-iri yana cewa wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna kuma zamu jarrabe ku da alkhairi da kuma sharri a matsayin fitina a matsayin jarrabawa ashe idan Allah ya baka lafiyar jiki ya baka dukiya ya baka mata ya baka ƴaƴa ya baka jama'a ya baka komai wannan jarrabawa ne Allah ya maka ranan alkiyama zai tambaye ka game da wannan ni'imar da ya maka haka nan an jarrabe ka da rashi ga iyalai ga tsananin wahala ga rashin kwanciyar hankali ga talauci da kyar ake samu ake ci ba sana'a ba komai abin da ake so fa da shi ne kuɗin can da kai talakan dole kowa ya bi Allah kai talaka in baka bi Allah ba sai zamto ka fito daga wuta zuwa wuta shi mawadaci a nan rayuwar duniya da mai jin daɗi in ya ƙi bin Allah sai ya tashi daga aljannar duniya zuwa wutan lahira shi kuma wanda ya bi Allah ya samu tsanani a rayuwar duniya amma ya haƙura ya bi Allah in ya mutu sai ya zama ya fita daga wutar duniya ya koma aljannar lahira shi wanda Allah ya ba rufin asiri a duniya ya bauta wa Allah cikin jin daɗi da walwala ya bi Allah ya ma Allah ɗa'a kuma ya mutu ya koma zuwa ga Allah sai ya bar aljannar duniya kuma ya koma aljannar lahira babu ɗan adam da ke fita daga cikin waɗannan tsarin guda uku mai imani ne na ƙarshen su kawai shine wanda duk ni'iman da Allah zai ma kafiri da musulmin da ke tsafi yake shirka da Allah yake aikata ayyuka na kafirci to wannan kai tsaye daga wuta zuwa wuta ne babu wani bambanci Allah ka tsare mana imanin mu da ka ya ku bayin Allah mu sani yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan zance haka nan al'amarin nan yake babu shakka sai tsanani ya same ka sai bacin rai ya same ka sai dai duk waɗannan wahalhalu da muke a duniya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi hadisin bukhari da muslim hadisin abu huraira cewa ma yusibu muslima babu abin da ke sa musulmi min nasabin na wata wahala wala wasabin ko wani kunci wala hammin ko damuwa wala ghammin ko wani ninkufurci na bakin ciki da damuwa wala huznin kai hatta shaukatin shakuha manzon Allah yace hatta kaya da mutum ke takawa ya ji zafi manzon Allah yace illa kaffara Allah biha min khataaya face sai Allah ya kankare masa zunubi a sanadiyyar wannan abin da ya same shi ashe wannan bala'i da tsanani da muke ciki kan mu dauka cewa yana tafiya a banza ne a huhulahu a'a kai musulmi ya kamata ka dauki wannan a matsayin ibada dama Allah ya yi alƙawarin zai jarrabe ka don an jarrabe kan kuma ka daure kada ka yi raki kada ka zamto daga cikin masu bijiro wa kaddaran Allah da sharri rika cewa ta ya za a yi wannan abin ya faru mu wallahi sai mun yi kaza ai ba zai yiwu ba ai sai mun yi kaza me yasa wannan yayi kaza kakka zama masu bijire ma kaddaran Allah ka dauki wannan kaddaran da kyakkyawan yanayi sai Allah ta'ala ya girma ladanka ka kasance daga cikin bayinsa na kwarai waɗanda za su samu babban rabo a gidan lahira karkashin wannan jama'a idan muka kalli wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi sallam, da waccan aya ta alqur'ani mai girma za mu gane cewa abu na farko idan Allah ya jarrabe ka da wani abu ya maka jarrabawa ne ya gani shin za ka yi godiya ko ko za ka butulce masa mun sani wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid a wani wurin fa inna rabbi ghaniyyun karim duk wanda ya gode wa Allah to godiyan da kai ga Allah amfanin kanka ne Allah ba zai amfani da komai ba kai ne Allah zai dawwamar maka da wannan ni'imar abu na biyu kuma ya ƙara maka albarka sannan ya maka tattalin babban lada in ka koma gare shi a ranar alkiyama wanda ya butulce wa Allah kuma ya mar ni'ima amma sai ya koma duk abin da ya samu ta hanyar sabon Allah sabawa Allah yake da wannan abin da Allah ya bashi sai zama an baka ni'ima ta dukiya ka taimaki masu rauni sai kai rowa nan ma ka cuci kanka ne baka cuci kowa ba wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wallahu al-ghani wa antum al-fuqara sannan wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum irin waɗannan al'amara duk lokacin da abu ya same ka sai ka zo na kai tunani Allah ya maka jarraba wannan ne ya gani za ka yi godiya ko ko za ka butulce masa. Kenan kaga wannan ya zama jarrabawa kenan gare ka. Abu na biyu, Allah yakan jarrabi mutum da wata jarrabawa, saboda me yayin da abin ya same ka, kai maza idan ka firgita sai ka gudu zuwa ga Allah. Kowane ɗan adam idan ka saba wa mutum ko ka ci dukiyarsa ko kai masa wani abu ko ci bashinsa, in ka gan shi ya kake yi, kana zuwa ne ku haɗu ka cewa ne assalamu alaikum me kake yi tserewa kake yi ko ka gudu to Allah ne kadai zaka samu jarrabawa kai mar laifi kuma baka da wurin gudu sai dai ka ruga a guje ka koma zuwa gare shi kace Allah ka gafarta min Allah na tuba zuwa gare ka Allah ka yafe min Allah ka yi min ni'ima sai ya baka kuma yi ma ƙari ashe wannan ya nuna maka cewa jarrabawan da aka yi maka ba an jarrabe ka saboda wani abu bane saboda ka gyara ne zuciyarka kar ta karkata zuwa ga wani wani Allah ta koma zuwa ga Allah ta'ala shi kadai saboda alƙawari ne Allah yayi sai ka koma ka jira lokacin da Allah madaukakin sarki zai kawo sauki Allah da kansa ce fa inna ma al-usri yusran inna ma al-usri yusran kaga anan akwai kunci guda daya saukin guda biyu ne kamar da malaman tafsiri suka bayyana babu ko yadda za a ce abu guda ɗaya rinjaye guda nawa guda biyu abin da ake bukata kawai ka firgita zuwa ga Allah ka ji tsoron Allah kuma ka kiyaye dokokinsa kada wannan ya ja ka zuwa ga sabon Allah subhanahu wata'ala abu na uku yana daga cikin waɗannan al'amura jama'a shine jarrabawa da mutum zai auka takan sa mutum ya yi maza ya ruga a guje ya kuma zuwa ga Allah lokacin da abin ya same ka farko kana ganin wayanka da tunaninka da lissafinka da calculations ɗinka kana ganin ai in muka tsara kaza a siyasance ai kaza za mu samu ai kaza zai fita za mu samu kwangila iri kaza an kafa gwamnati iri kaza in dai wane ne za mu samu kaza da kaza sai an zo kun gama duk abin da kai na wayanka an kafa gwamnatin sai ai watsi da ku in ma tai ma mutunci kenan za a baka iya magana wani a gidan yari ma zai kare kuma da kuɗinsa da komai aka kafa gwamnatin amma me a bai san jarrabawan da Allah ta'ala ya riga ya sanya a ciki ba shi sa ɗan adam ba shi da wayo ba shi da ƙarfi sai ga Allah la haula wala quwwata illa billah shi sa komai zaka yi kace insha Allah hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah bai amince masa yace kaza zai faru ba sai ya ce insha Allah labari yace zai bada na ashabul kahfi wahayi yake zuwa masa sai ya zo a ce to ka ce zaka ba mu labari yace a dai dan ƙara hakuri Allah bai bada labarin lokacin shi ya so ba sai daga baya Allah sai ya bashi labarin sai ce mishi amma wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gada illa an yasha Allah kul kada ka kuskura ka ƙara cewa daga yau ka ce wai zan aikata kaza gobe ka ce illa an yasha Allah ka ce gobe zan yi insha Allah ko me zaka yi kada ka rena kalmanta insha Allah domin uzura na hannun wane ne mulki na hannun wane ne mallakar kowa da komai na hannun wane ne zukatan bayi na hannun wane ne zaka iya rabuwa da wane da wane kun shirya magana tiryan tiryan ga yadda aka tsara abin za a yi kana tashi gobe kana zuwa sai ka musan wannan zancen ba ila da yau mun mun sha ganin haka ba nan muka zauna muka yi alƙawari aka yarjejeniya kaza da cewa wata aya ce ko na hadisi ne wannan yarjejenin babu ita ta tashi kaga Allah ya riga ya juya alwasu da tunanin su duka a lokaci guda to jarrabawa na sa mutum ya maza ya ruga a guje ya kuma zuwa ga Allah in amma jarrabawa daya sai ka ƙara yin wani kuskuren aka ƙara maka ta biyu ka samu matsala to kakkai da ta uku ta zo annabi sallallahu alaihi wa sallam ce mumini ba a cizon sa a rami so nawa so biyu eh a ba mumini haka in aka yi daya aka yi na biyu to nan ku sai ya ɗauki matakin da ya dace shi yasa duk abin da za mu yi mu fawwala al'amarin mu zuwa ga Allah nan ne kaɗai samun dacewa take amma in muka lura cewa ai wane ne kawai zai iya zama mana ai tsanin samun warwarewar al'amura da kaza da kaza to mun ɗauki al'amarin mun ɗaura ga mutum shi ko ɗan adam bai da garanti Allah ka tsare mana imanin mu Laka jama'a wannan yana daga cikin abin da zai sa mutum ya koma ga Allah shi yasa Allah ta'ala yake cewa wa idza massal insana durrun idan wani wata cuta ta sami dan adam da'a rabbahu muniban ilayhi sai ya roki ubangijinsa yana mai komawa zuwa gare shi saboda me Allah ya yaye masa kenan duk wanda ka sani yana sabawa Allah yana kaza da kaza yana da lokacin da yake roƙon Allah kuma Allah ka yafi Allah ka yi min kaza hatta kafiri kan ware lokacin ya roƙon Allah ya mishi wani abu na alheri ko ballantana kai bawan sa mumini kenan duk wani abu na tsanni ya same ka kai maza ka koma zuwa ga Allah ka tuba zuwa ga Allah shi yasa daga cikin tagomashin da Allah ya mana idan ka kalli ayoyin da suka zo a suratu zumar bayan Allah ya kira ga bayin sai ce ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an إنه هو الغفور الرحيم تشمي وأنيبوا إلى ربكم كقوما زواغ أبنججنك وأسلموا له كما كميك ويا زواغ ريشي من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون تنقبان أذابا ترسيك فننبا قدمتي مكين لذي يتيمكامو سي الله يقال سوا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ko mafi kyawun abin da aka saukar muka daga wurin ubangijinku min qabli an ya'tiyakum al'azab baghta kin gabanin azaba ta zo muku a auke ba ku aune ba wa antum la tash'urun alhali ba ku sani ba kenan Allah yana iya biyo maka ta inda baka yi tsammani ba ila kana kara kaina akan hanya ila kana kuna cikin mitin abin zai faru ila kuna cikin lissafi ko kana cikin bacci ko kana gani ko ma wani abu Allah yana da tsare-tsare iri-iri. Allah ka tsare mana imaninmu. Ya ku bayin Allah, daga cikin waɗannan abubuwa da ya kamata mu kiyaye mu gane shi ne dukkanin abubuwan da muka ambata a baya jama'a na tsanani ko bala'i ko wani abu duk lokacin da ka tashi zaka ruga a guje kaka kuma zuwa ga mahaluki ka kuma zuwa zuwa ne zuwa ga Allah shi da kansa yake fafirru ila Allah ku ruga a guje ku kuma zuwa ga Allah a wurinsa ne kawai ake samun kwanciyar hankali shi yasa ma Allah ya gaya maka allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub amma abin da ke faruwa abin da yasa zukatan mu ba sa iya fahimta su gane wallahi shine laifukan mu yayi yawa zunuban mu sun yi yawa rashin lissafin mu yayi yawa rashin tuba zuwa ga Allah mu yayi yawa ya wuce duk inda kake tsammani ko mutum kuke magana da shi kace mishi ka wani kai dai Allah ya ji kanka Allah ya ji kana to me nayi me kai ai ko kai da yawa ai abin da zaka yi da za a dauko ma a bude ma list din zaka ka gani hankalinka zai tashi wannan littafin da za a zo a bude maka shi kayi aiki don ranan da zaka bude shi kai farin ciki littafi ne baya barin karami ko babba sai ya iyakance shi ya taskace shi tas ko da wa kaje kai littafi na rubutawa kun je kun yi mita a wuri kaza a gida kaza a daidai wuri kaza da wani da wani da wanda ma ba a san ya gane cewa da shi ake munafunci yake baya san a gane da shi ake yi duk littafi ya riga ya gama rubutawa kuma wannan abin tab ne za a yi maka clean a ranar kiyama ce to ga kanin ce la ilaha illallah to Allah na tuna wallahi tallahi yanzu zan koma in ina ba magana komawa shine Allah ke yau ma idhin yatadhakkaru al-insanu ran da dan adam zai tuna zai yi tunani ga komai da ya aikata amma Allah cewa anna lahu dhikra ta yaya wannan tunawar za ta mar amfani ta yaya wannan tunawar za ta mar amfani shi kanshi wannan tunanin nau'i na azaba da Allah zai maka Allah ka tsare mana imanin mu zaka yaku bayin Allah mu tattara kayan mu gaba daya mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala mu gane cewa babu wani abu da zai tafi da ikon Allah babu wani abu wanda zai auku sai abin da Allah ya so babu wanda ya isa ya kawo mana sauyi da samun kwanciyar hankali a ƙasar mu da yanayin tattalin arziki sai Allah ta'ala shi kadai dole ne mu yi kokari mu firgita zuwa ga Allah ta'ala shi kadai idan muka yi wannan Allah zai bar dimbin alkhairi Allah ta'ala zai sa albarka a rayuwar mu Allah ta'ala zai yayi mana dukkanin kuncin da muke ciki babu shakka ana cikin wani yanayi haka har kullum muna kira zuwa ga mahukunta a ji tsoron Allah a duba talakawa a yi musu abin da ya dace mu kuma talakawa a nan ɓangaren mu yi wata tuba zuwa ga Allah mu yi wata neman gafaran Allah sannan mu iya bakunanmu tsinuwa da zagi da ashar da cewa wallahi ba za mu yadda ba da cewa kaza da kaza wannan duk ba zai mana amfani ba dan mun riga mun auka yanzu maganan yaya za a samu fita ake yi ka kalli mutane suke yawo suke rayuwa malam mutane sun rame sai kaga wani ka kura mai ido kace anya wani ne kuwa saboda ya riga ya zarge malam ya canza yanayi idan sun fada kwarai malam yunwa ta cinye mutane Allah ka shaida mana sun kunci Allah ka yayi mana ya Allah babu wanda zai yayi mana wannan yanayin da muke ci sai kai ya Allah ka yayi mana ya Allah muna addu'a gare ka muna roƙonka ya Allah duk wanda ke da hannu cikin tsumbula talakawa a cikin musiba da bala'i, Allah ka san abin da yake yi, ya Allah in masu shiriwa ne Allah ka shiryar da su, in ba masu shiriwa ba ne Allah ka yi mana maganinsu, Allah ka saukar musu da irin bala'in da ka sani shi ya fi dacewa da su, Allah ka ƙwato mana haƙƙinmu zuwa gare mu, ya Allah ba za yi faɗa da kowa ba, Allah ba za mu kowa zanga-zanga ba, Allah muna roƙonka Allah kai ne mai iko akan komai, Allah ka ƙwato mana haƙƙinmu. Allah ka ba mu damina mai albarka, Allah ka shayar da mu ruwan sama, Allah kada ka kaddara mana asara a cikin noman da muka yi, ya Allah ka sa mana albarka a noman da muka yi, Allah ka hore mana bin dokokinka da kiyaye abin da kai mana umarni da hani, Allah muna roƙonka dukkanin ‘yan kasuwanmu, Allah ka sa tausayin mutane a zukatansu, ka sa su zamto masu sauƙaƙa wa mutane yayin kasuwancinsu, ya Allah muna roƙonka mu kuma ka tsare mu da butulci ya Allah. Allah ka tsare mu da yawan ƙorafi, Allah ka tsare mu da yawan kai kukanmu zuwa ga ɗan adam wanda ba zai iya yi mana komi ba, Allah muna roƙon ka wadata mu da wadata ka ya Allah, Allah ka shirya da mu da shirya ka ya Allah, ya Allah dukkanin masu zama a cikin kunci Allah ka yaye musu masu bakin ciki Allah ka yaye musu waɗanda suka karye ta fuskar sana'a ta fuskar rashin lafiyar jiki Allah ta'ala ka ba su lafiya ya Allah muna roƙonka ka so yadda imani a zukatanmu ya Allah ka ƙawata shi a zukatanmu ya Allah ka kyamatar da mu kafirci da fasikanci da sabo Allah ka sanya mu daga cikin banka shiryayyu Allah muna roƙonka datar da mu da alkhairan duniya da lahira Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله